بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda shine yammacin 19 ga watan rabi'un al-akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda kuma ya dace da ranar 4 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 a wannan aji namu na faslu Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar Malal Albani Zaria Allah ya gafarta mishi wannan shine darasi na 173 cikin jirgin darussan da muke recording din su insha Allah zamu yi karatu daga littafin al-madkhal ila dirasati ilm al-jarh wa at-ta'dil na malam Abdul Majid Al-Ghawi jazakallahu khairan zamu tashi inda malai yake cewa a shafi na 509 da yake al-ilal wa ma'rifatu ar-rijali lil-imami abi Abdullah أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة واحد واربعين وبعد المئتين للهجرة ينا بياني أكل التفنس آلات يتي نأكو دقى تكنسو ننيكو أه نبيوني سؤالات الدارمي آه لابن معين للحافظ أبي سعيد عثمان ابن سعيد ابن خالد الدارمي السجستاني المتوفى سنة ثمانين بعد المئتين للهجرة لتكن سؤالات ندارمي وند الدارمي أنا شيني عثمان ابن سعيد وند رسيكات الأربية تمانا تختلف هذه الرواية في ترتيبها عن الروايات الأخرى وند لتكن أكوي سابانا يدعك tansikinsa yadda aka jera maganganun da ke cikinsa da shafukan shi da sauran riwayoyin fakat bada ha sahibu bi tarajimi li bi tarajima li ashabi ba'd tabi'ina al-barizi littafin ya fara shi da tarjamomi na wasu mashahuran ɗaliban tabi'ai ma al-mufadala bainahum fi sama wa tathabbut wal hibs yana yi yana faɗan cewa wane ya fi wani hadda wane ya fi wani dadewa a gun malamin wane ya fi wani tabbatuwa a wurin malamin su thumma atba'a zalika bi tarajimir riwati murattabina ala al-huruf al-hijaiyya sannan sai biyu kuma da tarjumomin masu riwaya yana mai jeranta su akan tsarin alif ba wa khatama zalika bi babin bi babi man yu'rafu bil kunya ya kuma cike da babin waɗanda aka fi sanin su da alkunya maimakon suna amma almaddatu allati amma almaddatu allati yuriduha fa hiya muhaddada wa mukhtasara wa qasira ala aljarh wa ta'dil ta fuskar abin da yake kawowa ko na madda na maganganun da yake kawowa yakan takaitu akan wato abin da ya shafi jarh wa ta'dil ولا يتطرق إلى تفصيلات أخرى إلا في بعض الأحيان baya tafiya kan wasu abubuwa daban in ba a ɗan ƙanƙanin wurare ba imtazat hadhihi riwayatu bi ashiya'in kathira minha wannan riwaya ta wato su'alat ta darimi tana da wasu mizat wasu sifofi na musamman kamar haka maddatuha murattaba alal hurufi al-hijaiyya an jeranta abin da ke cikin littafin a bisa ka'idar jeren giyar alif ba wallati tu'inul bahitha ala suhulatil muraja'a wanda aka yakan taimaki mai bincike a bisa saukin gano abin da yake nema wa qad yastatridu inda zikri aba al aba aw al ikhwa aw al abna duk da yake lokaci yakan yi dan wato ya gushe daga kan wannan tsarin in ya ambaci wani mai riwaya sai kuma ya ambaci iyayensa da ƴaƴansa da ƴan uwansa ba tare da ya kai su inda ya kamata a kai su ta fuskar jeren giyar alif ba din ba aw man tarbutuhum bil mutarjam lahu alaqa ko kuma wanda suke da wata alaka kamar ɗaliban shi kamar mawali kamar surkai ko wanda suka yi karatu a makaranta guda lakin yuriduhum ghaliban fi makanihim al munasib sannan kuma zai sake kawo su a wurin da ya cancanta a da gaske abin da ya imtiyazi akwai tabaqatu ashabi tabi'ina alladhina saddara bihim riwayatu bayani akan ɗaliban tabi'ai wanda suka shahara a makarantun tabi'ai wanda ya fara kawo a cikin zafin abu na uku ya sadriku ala yahya ibn ma'in fi naqdihi ahyanan wani lokaci yakan ci gyara yakan yi magana ta saba wa ta malamin nashi yahya ibn ma'in wa qad yu'arrifu bi riwayatin yaqulu yahya ibn ma'in fi tarjamati kullin minhum la a'rifuhu ko kuma sai magana akan wasu masu riwaya bayan ya ruwaito daga ya dan ma'in ya haya ya ce ban san wane ba shi kuma sai ya kara da nashi bayanin ya ce to wane din wane kaza ne wane kaza ne ishtamalat ala nususin muhimmatin yatarattabu ala ma'rifatiha i'adatun nadhri fi ma hukima bihi ala ba'd riwat akwai wasu maganganu masu muhimmanci da ya hakaito wasu nassoshi waɗanda karanta su da saninsu zai sa ka fara a fara kokarin wato canza wasu hukunce-hukunce akwai mutanen da za a ce majugulai ne bayan karanta abin da ya faɗa sai a ga to ashe ba majugulai bane akwai mutanen da an ce suna da ittirabi bayan an karanta abin da ya faɗa sai a ga ashe ba ittirabi ne mutlaki ba akwai ire-iren waɗannan maganganun min jahalatil hali aw al-aini aw ghairi zalika kamar da muka misalta طبعت هذه السؤالات بتحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف في مركز البحث العلمي في جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة عام 1400 للهجرة الموافق لسنة 80 و900 وألف للميلاد بعنوان تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي يح... زكريا يحيى بن معين يتي أن بقونا لتافي شكرا 40 كان da suka wuce da biyu a ainihin wato kasar makka a cibiyar bincike na ilimi da ke jami'ar malik abdulaziz wadda ke garin makka amma sun buga shi da sunan tarihu usman ibn sa'id ne darimi an abi zakariya yahya ibn ma'in ba su kira shi da sunan su'ala sun ba kuma wannan ya daga cikin sunayen da wasu malamai suka yi talaki akan wannan malam ya ce salisan na uku al'ilalu wa marifatun rijali lil imami abi abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal shaibani sai kuma al'ilal wa marifatun rijal na malam ahmad ibn hanbal al'imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah wanda rasuwarsa shekara ta ɗari biyu ne da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama malam yace ihtawa hadha alkitabu mawadi'a ilalil hadisi wa ahwalir rijali wa ahaditha fi abwabin mukhtalifatin la tadhharu laha fi badi'in nadhri alaqatun bi mawdu'il kitabi fi ba'd ahyan idan ka kalli littafin zaka tarar cewa akwai wasu mawdu'ai da yawa akan illa da halin mazaje da hadisai akan wasu babubbuka mabambanta wanda a zahiri sai ga kamar ba su da alaka da asalin littafin وهذه المواد كلها آه وهذه المواد كلها من غير ترتيب وتنظيم كما دو waɗannan maganganun ba a sa su a wani tsari na musamman ba wai zaharu an al-imam ahmad kana yudawwinu hadhihi al-mawad al-mukhtalifa fi ayamin bal wa fi sinina mukhtalifa abin da ya bayyana shine imam ahmad ibn hanbal ya ci tsawon kwanaki ko ma ka ce shekaru yana rubuta waɗannan maganganu ya tara su falam yura'i amma bai tantance su ba أو بالأحرى لم يمكن لم يمكن له لم يمكن له ترتيب خاص بسام دامر يمس ترتيب نمسمم با للروايات في الطبقات kamar ya tsara maganganun a bisa tabaqat na riwat tabi'ai atba'u tabi'ina da sauransu wala fil hurufil abadiyya bai samu halin tsara su bisa jeren gir hurufil abadiyya ba wala fi shuyukhi wa talamiza wa talamiza wa ghairiha min al-i'tibarat bai kuma samu halin ya tsara su makaranta makaranta ko dalibai dalibai ba كما لم يراعي الترتيب والتبويب في الأحاديث الفقهية المعللة وغير المعللة كما يدكم بكل هذا وانا ترتيبي كما دا حديثي وانا سكي نبابو كان فقه كو آه بابو نفقه با وحدث الإمام أحمد مجموعه هذا لابنه عبد الله كما هو sannan kuma sai Ahmad ibn Hanbal ya zauna da ɗan shi Abdullahi ya koya mishi wannan karatukan kamar yadda suke dinnan muba'asara وهذا القسم يعبر عنه عبد الله بقوله سمعت أبي duk abin da ya ji daga baban shi a cikin littafin shi abdullahi zaka ji ya ce sami'tu abi kama annal juz'al kabira min alkitabi ibaratun an su'ali wal jawabi wajjaha su'ala abdullahi ila abi fil masail al yawmiyyah al mukhtalifa allati kanat ta'taridu lahu fi riwati wa ahadithi kamar yadda kuma har ila yau a cikin littafin akwai tambayoyi da amsoshi waɗanda tambayoyi ne da shi abdullahi ya gabatar ga mahaifin nasa a karatunsu na yau da kullum akan mas'alar ta shafi riwayoyi da masu riwayan da hadisan wa ajaba bihil imamu fa qayyadahu abdullah malamin ya amsa sai shi kuma dan ya kwafi wa wada'ahu bi janibi ma rawalahu abuhu fi munasabati mukhtalifa sai ya zuba waɗannan maganganu a kusa da maganganun da baban shi ya gaya masa duna su'alin anhu ba tare da minhu ba tare da ya tambaye shi ba abin da ya faɗa mishi tilkaiyan da wanda aka faɗa mishi a matsayin amsa sai ya duba ya saka kowanne inda yake ganin ya dace da juna wadal kismu huwa alladhi yu'abbiru anhu abdullahi bi qawlihi sa'altu abi in ka ji a ciki ya ce sa'altu abi to magana ce wanda shine ya fireta can kuma samitu abi magana da baban ne ya fireta ومن الممكن أن يكون في هذا القسم سؤال من غير عبد الله وجه إلى الإمام فأجاب عليه وعبد الله في المجلس فسمعه وقيده tana iya kuma a bangaren sa'altu abi na tambayoyi zaka samu abin da kuma shi Abdullahi ya ji an tambayi mahaifinsa ne mahaifin nashi ya amsa wani third party ya tambayi baban baban ya bada amsa shi kuma yana ji sai ya kayyade wannan amsa anan ne zaka ji wa zal qismu aidan fi ma yadhharu yu'abbiru anhu Abdullah bi qawlihi sami'tu abi nan ma sami'tu abi yake cewa anan كما أن قسما من الكتاب لا بأس به يحتوي على مسموعات أو سؤالات سؤالات عبد الله عن غير أبيه تتخلل بين مواد الكتاب كما يدكم أنا سامن تي تي وانا تنبيوي دم غنغن ودن دا عبد الله بابا بن يتنبيا بيا تنبيا وانا مالا من دبا ko isa ku dan rawiya ko ibnu ma'in ko abu zur'a ya tambaye su sun gaya mishi wasu amsoshi ya zuzzuba su a cikin littafin وأما من حيث أنواع المواد والمواضيع فبإمكاننا أن نجزم أن الكتاب اشتمل على جل علوم الحديث ta ɓangaren kuma abinda littafin ya shafa za a iya cewa littafin ya shafi duk wani ilimi da ya shafi hadisi fa min haythu ilalil hadisi yadhkuru al ahaditha min kulli babin wa yushiru ila naw'i illati fiha min irsalin wa idalin wa qita'in ta bangaren ilal yake ambaci kowane irin hadisi ya magana akan illarsa cewa mursali ne ko mu'dali ne ko munqati ne wa kauniha shadha ko ya bayyana abin da ke cikin riwayar na shizuzi aw munkara ko nakara aw min aw man min afradir rawi ko kuma cewa wannan min afradir rawi na daga cikin abin da mai riwaya ya kadaita da shi aw littirab ko inda aka samu ittirabi aw idraj ko inda aka samu shigar da magana wani a cikin nasi aw tashif ko inda aka samu canza zubin kalma aw tahrif ko aka canza harafi wa ghairi hada waksun waɗannan duk yana ambatan su kama yadhkuru fi riwatil mawalida wal wafayati kamar da yake ambaci shekarun haihuwa da mutuwan masu riwaya fikatan wa da'ifan yakan ambaci masu aminci da waɗanda ba amince da su ba mukhtalitan wa mudallisan zai ambaci wanda suka samu ikhtilati karshen rayuwarsu da wanda suka shiga cikin matsala ta tadlisi وعقيدة الراوي من السنة والتشيع والتشيع والقدر والنصب كما يكا أمبتا أكيدا ما سي رواية wanda suka kasance ko dai suna da kasance su ahlus sunna ko masu tashayyu'i ga ahlul baiti ko wanda suke da aqida qadariya ko wanda suke nasiba masu gaba da ahlul baiti yana ambata wal kuna da alkunyoyin su wal asma da sunaye wal ansab da dangantaka wal qaba'il da kabilun su wa kunal ma'rufina bil asma yakan bayyana alkunyoyi na waɗanda aka san su da sunaye wa asma'il ma'rufina bil kuna da sunaye wanda aka san su da alkunya duk yana bayyanawa wal mu'talif wal mukhtalif wal mutashabih yakan bayyana kalmomi da jumloli a cikin sunayen malamai waɗanda suka yi kama da juna da wanda suka saje da juna wal mubahamat da waɗanda ba a faɗe su ba fulan da fulan da makamantansu wa gairu zalika da abubuwa makamantan wannan duk yana yi da aka littafi ne wanda yake wato madda ce dasima sai dai a kawai matsalar ta rashin tsara maddan yadda kowane mai bincike gama gari zai iya cin moreta wanda zai cin moreta kai sai dai malami wanda ya saba da abin kuma mai haƙuri da zai iya yi ta laluba ko ya ta karantawa har ya kai kan abin da yake طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور وسيل الله ابن محمد عباس في المكتب الإسلامي البيروت ببيروت an buga shi a beirut a 1988 kamata ya samu wani malami ya zauna sai ya tace shi sai mai da shi bisa wani tsari sashi a babuka ko mai da shi huruful hija ko makamanci haka Allah ya kayyade wani malami da zai haka insha Allah sai ya ce su'alatu abi bakarin al-asram aba abdullahi muhammad ibn aba abdullahi ahmad ibn hanbal sai kuma su'alat na abubakar al-asram shi ne da rannan muke magana akan shi wanda aka ce ɗaya daga cikin iyayen shi aljani din nan ne in an tuna kwanakin baya mun yi magana akan shi ko kana ahadu abawayil asrami jinniyan an ce ko dai uwar shi ko uban shi to ɗaya dai aljani ne dan mutum ne da aljan saboda hatsari bancin shi haka aka faɗa tarihin sa wallahu alam sunan shi Ahmad ibn Muhammad ibn Hani at-Ta'i Abubakar al-Asram ya rusu ka ta 261 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa hiya riwayatul imami abi الحسن علي ابن أبي طاهر أحمد بن الصالح القزويني وانا شيني من رواية وانا لتافي وهي تسمى أيضا علل الحديث ومسائل أحمد بن حنبل أكن كلاش سنة علل الحديث كما أنا كلاش سنة العلل ومعرفة الرجال وفي واقع الأمر فقد أتى كتاب العلل ومعرفة الرجال المروي عن الإمام أحمد على شكل سؤالات غالبا ما يوجهها التلميذ إلى أستاذه فيأتيه الجواب عليه alaiha ya ce daman a mafi yawan littafan illoli da aka roce daga amar ibn hanbal to akan wannan salo suke tambaya da amsa fala iskala fi itlaqi ihda at-tasmiyatayn ala al-ukhra babu wani iskali dan an ci mishi ilal ma'rifatul rijal ko kuma abin nan masailul imam ahmad ibn hanbal duk ana iya fadi و... وأضف إلى هذا أن الخطيب البغدادي قد قرن في تسمية الكتاب والمسائل والعلل معا شكما خطيب يدو يا قواما سقباء يكرال تافن دوانا سنة yace wa huwa al-akmal shine suna cikakke yana bi zalika jama'a al-mawdu'ati allati tatanawaluha domin an hada a suna aka ce al-ilalu wa ma'rifatur rijal was su'alat to ya zama duk abin da ke cikin tafin an faɗi shi kenan wa hiya al-mutunu akwai matnoni wal asanidu da isnadoji war rijal duka wannan akwai maganganu akan su a ciki wa huwa ma ma ya'ani anna madmun al ilali wal masanid wal masail wahid abinda ke nuni ba ga cewa abinda abinda ke ciki duk ɗaya ne abin ana magana akan ilal ana magana akan masail duk abu ɗaya ne ake magana littafin kuma duk ya kunshi waɗannan abubuwa احتوى هذا الكتاب على أسئلة وجهها أبو بكر الأثرم للإمام أحمد في مسائل في الجرح والتعديل yana ɗauke da matsaloli ne da shi wannan malami ya tambayi al'imamu Ahmad ibn Hanbal wa fi tarihin riwati game da haihuwar masu riwaya da mutuwarsu wa asma'ihim da kuma sunayensu wa huwa min al-kutub al-muhimma fi ilal al-hadith wa ilm al-jarh wa at-ta'dil wa tarikh riwat al-mustala' riwat al-hadith ومصطلح الحديث وعلومه وذلك لما حواه من أقوال الإمام أحمد littafin yana da muhimmanci sosai wajen bayani akan illa ilmin jarhuwar ta'adid tarihin mazaje musalawul hadith da ilmominsa saboda ya dauke da maganganu na al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa kadhalika aqwali ashhari ulama al-jarh wa ta'dil da kuma maganganun wasu mashahuran malamai irin su Yahya ibn Sa'id al-Qattan da Abdurrahman ibn Mahdi da Yahya ibn Ma'in da Ali ibn al-Madini wa ghairihim da wasunsu كما يوجد في هذا الكتاب بعض الأحكام على الرجال أو على الأحاديث التي انفردت بها هذه الرواية عن الإمام أحمد kamar yadda ake samun kuma maganganu na hukunce-hukunce akan hadisai waɗanda hadisai da Ahmad ibn Hanbal ya kaɗaita da riwayarsu walam tuzkar fi jami'il kutubi allati ihtammat bi riwati aw al-ilm zaka ga waɗannan hadisan babu su a cikin dukkanin tafai in ba anan ba طبعت هذه السؤالات بتحقيق الأستاذ خير الله شريف في دار العاصمة بالرياض عام 22 و400 بعد الألف للهجرة a shekara ta 1422 kamar kwatankwacin shekara 20 da suka wuce kenan an buga littafin nan da hakikin wani mutum mai suna khairullahi sharif da kuma sun ma sake buga shi kuma haila a wannan shekara da bugun Dr. Amir Hassan Sabri wannan shine akwai a kasuwa wanda an buga shi ne farko a wata mujalla daga baya kuma aka sake buga shi a matsayin littafi mustaqil fi majallatil ahmadiyya al-adad sabi a watan muharram na wannan shekara daga baya aka sake buga shi aka ware aka ware shi aka buga shi daban wannan kenan insha Allah sai mu tsallaka al'imamu al-zahabi a cikin littafin al'ibaru fi khabari man gabar da ya ce daga shafi na 389 daga inda yake cewa wa fiha al-hasan ibn ali ibn affan abu muhammadin al-amiri al-kufi nan ne kuwa fi safarin rawa an abdullahi ibn numairin wa abi usama wa idda sai kuma wannan daga cikin mutane da suka rasu a wannan shekara ta ɗari biyu kenan da saba'in bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai al-hasan ibn ali ibn affan ana mashi alkunya da abu muhammad mutumin garin kufa ya rasu a watan safar na wannan shekara yana da riwaya daga abdullahi ibn numayr da kuma abu usama wa idda da wasu malamai kamar irin su asbat ibn numayr duk malaman sa ne qala abu hatim saduqun abu hatim razi yace saduqun ne wannan ya da hadisi ne kawai a cikin sunan ibn majah kadai wa fiha daud ibn ali أبو الإمام أبو سليمان الأصبهاني ثم البغدادي الفقيه الظاهري صاحب التصانيف في رمضان وله سبعون سنة سمع القعنبي وسليمان بن حرب وطبقتهما وتفقه على أبي ثور وابن راهوية وكان زاهدا ناسكا سيكون رسوا تداود ابن علي ابن خلف الإمام داود الزاهري كذا داود ابن علي ابن خلف الإمام أبو سليمان أنا مش الكنية أبو سليمان الأصفهاني إذا كي أصفهان قرن سما منشني أما أكن مش أصفهاني ثم البغدادي كما يظن قرن بغداد الفقيه الظاهري ما لم فكه النمي بن تفرك ظاهرية صاحب التصانيف من لتفيد يوا في رمضان ya rasu a watan ramadana wannan shekara ta 270 walahu saba'una sana ya rasu shekarar shi saba'in a duniya sami alƙanabi ya ji hadisi a gun abin nan wato abdullahi ibn maslamat alƙanabi wa sulaiman ibn harbin wa tabaqata huma da irin da ire-iren su irin su amr ibn marzuq da irin su musaddad da kamar da aka ambata nan da Ishaq bin Rawiya wa tafaqaha ala Abi Thawr ya koyi fiqhu a gun Abu Thawr babban malamin nan na mazhabin al-Imam Shafi'i ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Shafi'i wa ibn Rawiya haka nan ya koyi ilimi a gun Ibn Rawiya ya dade a wurin sa yana koyan ilimi wa kana zahidan nasikan bawan Allah ne mai gudun duniya kuma mai bauta قال ابن خلكان ابن خلكان yake cewa ilaihin intahat ri'asatul ilmi bi bagdad shugabancin ilimi ya tike akan Dawud Zahiri a garin Bagadaza a zamaninsa kila an ce innahu kana yahduru majlisahu kulla yawmin 400 sahibin sahibu tailisan akhdar mutum sama da 400 masu sanya koriyar hula a lokacin kamar ita ce asalin hula da aika san wato ɗalibai na gaskiya da ita wanda an ga mutum da na shiga to an san da gaske yana koyon karatu ne da gaske to akan samu kamar mutum ɗari hudu masu irin wannan hulunan a gaban shi kullum dawud ibnu ali kenan az-zahiri asalin iyayen shi bararrun bayi ne ga halifa al-mahdi sannan kamar da aka ambata khatibu yayi mishi take yake cewa wa kana imaman wari'an nasikan zahidan limami ne mai taka tsantsan mai bautar Allah mai gudun duniya daga cikin shahararren ɗaliban shi da ba ambata ba a nan kwata-kwata akwai irin su Yahaya As-Saji akwai ɗansa Muhammad ibn Dawud da wasu su ya kasance yana da jur'a ta ilimi kamar da ake ambata Isa ibn Rawiya kamar da aka bada labari yana da kwarjini da ɗalibai ba sa iya mai tambaya amma shi wannan ibn rawi Dawud Zahiri ba ma tambaya ba har musu yake da shi a majalisi in ya faɗa ya ce mai gaskiya malam ni ban yadda ba ya ja shi yana da wannan jur'a to amma ya samu matsala yayi yayi yana da abokantaka da Abdullahi da aka ambata dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal suna mutunta juna suna girmama juna a matsayin su na masu harkar ilimi sai ya roki Abdullahi cewa ka taimaka min ka samu mini mashiga a gun baban kan jin karatu a gun shi yaje ce baban shi an alga ta mala akwai wani mutum mai suna Dawud yana so ya karatu a gun ka yace Dawudu wanne ce Dawudu ibn Ali ya dan yi dai tauriya haka yace mutumin wani gari ne karwa kalla dai dalibi ne da ya zo na neman abun da yace a sai ya ji garin su da aka faɗa sai ya gane sai ce a wannan ba zai wannan la yujalisu ni haza ba zai zauna a guri na ba yace bayan na ji an ce yana shi ya fara kawo wata bid'a a cikin mas'alar khalqu bil qur'an yayi mata rishi yace ma fil lauhi ghairu makhluq abin da ke cikin lauhin mahfuz can ghairu makhluq wa ma bainan nasi makhluq amma wanda aka saukar da shi to makhluki ne sai amma dan hanbali ce to wannan muguwar magana ce fara da haka yake kallon shi a matsayin dan bid'a da haka ba yake yadda ya koya mai karatu bai koya mashi ba kuma to haka kuma jarir abin nan ibnu jarir tabari ya kasance da yana zuwa majalisin wannan malamin shi ma daga baya saboda wannan matsala ya daina zuwa majalisin sa ya da littafai da yawa kamar yadda aka ambata wasu su duk sun bata irin su al-idah al-ifsah irin su sifatu akhlaqin nabi da ibtalul qiyas da littafi akan az-zabbu anis sunnati wal akhbar littafai da dama amma fiyon su sun bata sannan abin mamaki ya kasance yana girmama alimamu shafi'i sosai yana mutunta ilimin imamu shafi'i amma ko in mazhabin shafi'iya su ko ba su san shi musamman na baya bayan su gazzali da makamantansu hasali ma suna da maganganu akan cewa ba a ma nakalto maganar shi ba a itimadi da ita wanda za ga zahabi ya mai musu da magana akan wannan a cikin sirar alamin nubala bayan da ya kawo maganganun su yake cewa fa dawud ibn ali basirun bil fiqh a kashin gaskiya malami ne da ya san fiqh alimun bil qur'ani ya san al qur'ani hafidul lil asari ya san hadisi ra'asun fi ma'rifatil khilafi jagora ne wajen sanin sabanin malamai min awiyatil ilmi yana daga cikin buhunan ilimi lahu zaka'un khariq ya da basira da ta saba al'ada wa fihi dinun matin ko mai kula da addini ne da me za a ce ba za ka bi sabanin shi ba yace tabbas yana da suna da masail mustahjana waɗanda abin abin kyama ne sai dai a hakaito su kawai dan yace da ta'ajjub dan ayi mamakin su suna da ire-iren su irin magana akan fitsari a cikin ruwa dinnan da makamantansu yace to suna da wannan yace kuma in wannan ne kowace maza ba tana da shi yace kayata cikin sahabbai muna haka tu ganin ibnu abbasin akan riba da auren muta da ana haka tu kuma ganin wanda suke suma mustahajana yace da haka ba za a ce saboda wannan a ki karban maganar su ba sai dai duk maganar su kamar ta kowane malami za a gwada ta da abin da yake daidai yace kuma sannan yayi zamani da malamai waɗanda inda akan bata yake ba za su kyale shi irin su ibnu abi dawud irin su ya lissafa su da yawa ya ce waɗannan malaman a mazhabobi mabambanta da a ce akan bata yake da ba su kyale shi ba da sun sa shugabanni ma sun hukunta shi kuma a cikin sakon da suke da fuska a gun sarakunan lokacin amma an kyale shi ya ci gaba da harkokinsa in yayi abin da ba daidai ba su mai raddi shikenan kawai قال ابن خل... اوكي وفيها الربيع بن سليمان المرادي مولاهم المصري الفقيه صاحب الشافعي وهو في عشر المئة سمع ابن وهب وطائفة وكان إماما ثقة صاحب حلقة, حلقة بمصر سيكما الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار ابن كامل المرادي rabe kenan wannan babban ɗalibi a makarantar imamu ashafi rabi'u na da hadisai a cikin alkutubul arba'a abu dawud tirmidhi na sa'i da ibnu maja maulahum al-misri mutumin ƙasar misra ne al-faqihu malamin fiqhu zabi ya mashtaki da cewa al-muhaddithul kabir baqiyatul a'lam babban malami kuma ragowar manyan malamai ladani ne na masallacin madinatul fustat a misra kenan shekara da yawa ya fi shekara 60 yana wannan aiki na ladanci domin ya daɗe a duniya kamar da kaji ya ce wa huwa fi asharil mi'a a goma ta ɗari goma ta goma kenan ya shekara 96 dindi a duniya shi za zahabi da ya zo a cikin sayar alamin nubala da ya magana a kan shi sai yake cewa fala umruhu shekarun shi sun yi tsawo wa harasmuhu sunan shi ya shahara a matsayin malami da aka ji labarin shi a ko'ina wazdahama alaihi ashabul hadith masu neman hadisi suka cika gidan shi ya ce wa ni'imar shehu madalla da shi a matsayin shi na malami kana afna umrahu fil ilmi wa nashri ya cinye rayuwar shi ga baki daya a wajen koyi da ilimi sai ce amma fa walaysa ma'dudan fil huffazi ba a lissafa shi a cikin manyan huffazu yace wa inna ma auratuhu huna wa fit tadhkira lishtihari na kawo shi a siyar ne na kawo shi kuma a tazkira saboda shahararsa amma bai kai a kira shi hafizi ba haka za ya fara wataƙila shi za bai da hadisi a cikin bukhari da muslim wataƙila amma malami ne na fiqhu gangaran daga cikin malaman shi malam ya ambata anan Abdullahi ibn Wahab da kuma yace wa Ba'ifa irin su Yahya ibn Hassan kenan da irin su Sa'id ibn Abi Maryam bayan zama dai a gaban Shafi'i shekara da shekaru malam yace wa kana imaman fiqatan sahiba halqatin bi Misr malami ne amintacce wanda yake da halka yake da majalisi a Misra inda yake bada karatu malam ya ci gaba da cewa وفيها زكريا ابن يحيى ابن أسد أبو يحيى المروزي ببغداد سيكما مالا آه زكريا ابن يحيى ابن أسد أبو يحيى المروزي يا رسول أقرم بغداد أولا شكرا رواء سفيان بن عيينة يا ذا رواية سفيان بن عيينة كما أبو معاوية الدرير كنا كما وسنسو kaman abu kaman kaman abu awana qala daraqutni la ba'sa bihi daraqutni yace babu laifi game da shi ana karbar riwayar sa a cikin mutaba'at al-imam abul fath al-azdi ya kawo shi ya da'afa shi a cikin addu'afa shi zahabi yake cewa fama asaba bai dace ba shi wannan magana da yayi cewa mai rauni ne bil marra ba daidai bace wa fiya abul abbas ابن الوليد ابن مزيد العذري البيروتي المحدث العابد في ربيع الآخر وله مئة سنة تامة روى عن أبيه ومحمد بن شعيب وجماعة وقال أبو داود كان صاحب ليل سيكما البيروتي متم بيروت سنة مش العباس ابن الوليد ابن مزيد العذري المحدث العابد ما لم حديث النمي أنا نبوت الله wanda ya rasu a watan rabi'un al-akhir irin wannan watan da muke ciki ya rasu walahu mi'atu sana tamma shekara 100 cikakkiya saboda an haife shekara 169 yanzu kuma ana 270 kaga 100 daidai ta cika cif yana daga cikin ahlul mi'a rawa an abihi yana da riwaya daga babansa wa Muhammad ibn Shu'aib da Muhammad dan Shu'aib wa jama'a da wasu irin su Abdullahi ibn Yusuf al-Firyabi irin su Abu Misharin irin su Abdul Hamid ibn Bakkar duk malaman sa ne in kana son ka ga tarihi malamai wanda suka dade a duniya sai ka nemi littafin Ahlul Mi'a Fasa'idan tarihin yan ɗari da ɗoriya za a biya tarihin sama da mutum ɗari da ashirin da ko shida ina jin ba na manta ba wannan littafin wanda kowannensu ya shekara ɗari ya kawo tarihin tun daga kansu zulkallaini su annabi nuhu da annabi adam da makamantan sannan kuma ya gangaro cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarihin wasu da da irin su Salman al-Farisi da makamantan su har dai wasu malamai ya tattace su haka daban-daban ahlul mi'a fasaidan dan karamin juz'i ne zaka iya bin shi dare ɗaya ka karance shi bai shafi 40 ba ina jin ba na manta ba akwai shi a nan makaranta zaka yi download din shi online yana da daɗi kwarai ka dan karanta shi ka ji wasu fawaidu haka وفيها أبو البختري آه عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري ببغداد في ذي الحجة سمع حسين بن علي الجعفي وأبا أسامة وثقه الدار قطني وغيره سيكما أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري يا رسول بغداد أو ذي الحجة كرشان شكرا كنا سمع الحسين بن علي الجعفي ya ji daga Hussein dan Ali Ajufi wa Abu Usa wa Abu Usama da Abu Usama da kuma Muhammad ibn Bishr al-Abadi kenan da da da ire-iren su wasaqahu ad-Darqutni wa ghayru Darqutni ya ce amintacce ne da shi da wannan sa wa fiya Muhammad ibn Isaka Abu Bakar as-Saghani الصغاني ثم البغدادي الحافظ في الحجة الحافظ الحجة في سفر سمع يزيد بن هارون وطبقته سيكما محمد ابن إسحاق أبو بكر الصغاني sannan mutumin bagadaza wanda ya rasu shekata a wannan shekara cikin watan safar ya ji hadisi daga yazid dan harun da ire-irensa wafiya har ila cikin wanda suka mutu a wannan shekara muhammad ibn muslim ibn usman ibn wara muhammad ibn muslim ibn usman ibn wara abu abdullahi al-hafiz baban abdullahi babban malami almujawwidu wanda ya kware ya goge sami'a aba asimin nabil ya ji hadisi daga abu asimin nabil babban malamin nan wa tabaqata da sa'anninsa qala an-nasa'i thiqatun sahibu hadithin amintacce ne mai hadisi za a cewa makana ma imamatihi wa ilmihi fihi na'awun wa ta'azimun li nafsihi tare da ilimi da shugabanci da jagoranci amma yana da jiji da kai da faɗan girman kanshi baya jira a bada labarinsa Muhammad ibn Muslim ibn Wara kenan Allah ya gafarta mishi masu suna Muhammad ibn Muslim suna da yawa a riwaya akwai Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus shine Abu Zubairi kenan ko al-Makki wanda ya rasu da 28 akwai Muhammad ibn Muslim ibn Sa'ib ya da hadisi a cikin sunan Abi Dawuda kadai akwai Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri babban malami katafaren nan wanda shi kuma ya rasu kata 124 ai dai shi kowa ya san shi ko akwai Muhammad ibn Muslim ibn Waddah al-Jazari wannan ya hadisi a cikin Muslim da al-Arba duk da yake al-Imam al-Bukhari baya karbar riwayarsa ya yi watsi da shi ya saboda wata matsala can wadda bayanan ne mahallin magana ta ba to shi wannan da ake magana a nan duk waɗancan sanannu ne amma sun gabata a kan shi shi wannan kaga mutaakhir ne sunan shi Muhammad ibn Muslim ibn Uthman ibn Wara Ar-Razi yana da hadisi ne kawai a cikin sunan Nasa'i kadai a cikin kutubus sita mun ji daga malaman shi akwai Abu Asmin an-Nabil akwai al-Firyabi Muhammad ibn Yusuf akwai Muhammad ibn Ar'ara akwai abu nu'aymin al-fadl ibn dukain akwai al-haytham ibn jamil duk malaman sa ne haka al-asma'i malamin nahwun nan haka arim malamin su bukhari yana da malamai da yawa ana buga misali da shi kamar da suke faɗa yudrab bihi al-masal fil hibzi ana kwatance da shi a wajen hadda inji zahabi yace ala humqin fihi wa tayhin tare da wauta da kuma girman kai kwakwalwa ce ta mushiya sai zama bayi da cikakken natsuwa da ya kamata a samu da shi kuma gani in ka karanta labaran shi kamar da suke cikin littafin al-khatib al-baghdadi tarihu madinatu baghdad da cikin littafin sirr alamin nubala zaka ji yadda ake abuwa akan shi akwai ash-shazakuni ya taba sa a mushi bulala ash-shazakuni wani malamin hadisi na makareci mun wuce sha baya ya zo gunshi suna muzakara sai ya tambaye shi wani hadisi sai ce eh na san wannan hadisin wani da wani ne suka gaya mun shi zai faɗi wasu manyan malamai amma sai kira su da suna irin kaman wasu ƴan tsakonni ne haka sai ce a to ni ma ka fita haka zaka je kama wannan shaida yace kai ku daga mun shi sai dai mai bulala yace in ma zaka je kama rashin kuya na riga na maka hukunci to dabi'a ce kowa da irin tashi al-imamu nasa'i dalibin shi ne haka abubakar ibnu asim haka abu awana duk da ke imamu nasa'i ya girme shi amma ya karatu a gunsa ya riwaya a gunsa haka ibnu sa'id haka abubakar ibnu abi dawuda haka ibnu abi hatim amma su manyan abu hatim da abu zur'a kamar sa'annin shi suke a wajen karatu da haka ana faɗa cewa mutum uku sun gagari duk wani gari ya fitar da irinsu a zamani ɗaya abu zur'a da abu hatim da shi su ne waɗanda suka je gurin da abu zur'a da shi da abu hatim suka je da ibnu sa'id suka je suka yi wannan kisa ta mutuwan shi abu zur'a da suka kasa jami'in isnadi din nan mun tuna ko to daga cikin misalai akan irin wato girman kanshi da da jiji da kai aka ce idan ya zo wuri kamar yan kwasa kofa ko ya shigo waje aka ce waye wannan sai ce ba ku da labari na ba ku sanni bane haka yake ce ala ta'rifuna ni alam yablukkum khabari ya kwankwasa ko ba aka ce waye sai ya ce abul hadisi baban hadisi ne yana da wannan jiji da kai baya jira wai koyi wani tawalu ko a bada labarin sa bai jira Allah ya gafarta mishi saka zabi ya ce ala tayhin fihin na'awin na'awin wa ta'azimul li nafsi wannan ba sunna bane ba kaka ce ya ka da salafi akai yana ka ji shi ma ba a yabe shi a kai ba ko ba haka ba yana da kyau abin da ya tabbata a sunna shine ka yi tawalu ka kankan da kanka ka san kai ba komai bane kai mutum ne kawai kamar kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yakan ce innama ana ibnum ra'atin ta'kulu alqabid ni dan gidan wata mata ne kawai da ke cin busasshen nama wato gama garin mutum ne shi duk da darajar da Allah ya bashi wani ta fita kowa amma baya labarin darajar shi sai inda ya zama dole zai karantar da wani abu na ilimi nan ma kuma sai ya dinga cewa ana kaza kaza wala fakhar ko ana awwalu man tashaqqal ardu anhu wala fakhar ana awwalu man yadkhul janna wala fakhar sai ce ba cika baki nake ba ina bada labarin abinda yake daidai ne to in ta kama dole sai ka faɗa sai ka faɗa amma dai ba ba ba shine asali ba Allah ya gafarta mishi وفيها محمد بن هشام ابن ملاس أبو جعفر النميري الدمشقي عن سبع وتسعين سنة سيكما محمد ابن هشام ibn mallas abu ja'far ana mashi alkunya da abu ja'far an-numairi ad-dimashqi mutumin dimashqa an saba'in wa tis'ina sana yau da dimmas tsawon rai ake labari shi ma shekarar 97 rawa an marwan ibn muawiya al-fazari wa ghairihi da wani saka har malakina shi ma daga cikin abin nan ɗaliban shi akwai abu awana da yahya ibn sa'id wa kana sadukan shi ma wannan mutum ne mai gaskiya duk waɗannan za in muka lura yanzu duk mun fara wuce zamanin waɗanda suke da riwaya galibi a cikin al-kutubu sitta al-usul saboda su ma yanzu masu kutubu sitta din a bisa tsarin da muke tafiya mafiyan su duk sun mutu kaga kuwa bai yiwa kuma su mutu su ban malaman su a bisa al'ada malaman sai kamata su fara mutuwa su ba su ko Allah ya gafarta musu gaba daya sai mu je tarihin malaman nahawu daga inda yake cewa shafi na 51 al-akhfashu al-awsat wanda aka haifa shekara ta 138 yar shekara ta 215 ya shekara 77 kenan a duniya akhfash al-awsat na tsakiya ismuhu sa'id bin mas'ada maula bani mujash ibn darin sunan shi kenan sa'idu dan mas'ada bararran bawa ga mujashim kabilan mujashim ibnu darim kunyatuhu abul hasan ana mashi alkunya da baban hasan wa huwa awsatul akhafisha as-salasa al-mashhurina shine na tsakatsakin waɗannan akafashawa guda uku ashharuhum mafi shahara a cikin su wa ashharuhum fi nahwi kuma yafi sauran shahara a nahwi an ce akhfash kawai aka shiru to shi ake nufi فقبله أبو الخطاب الأخفش الأكبر أكوين سمد الشي أبو الخطاب وان يرسل الشكرة تقيد سبعين دبقوي شيخ سيبوي وان تمال من سيبوي وبعده قصد وان نقوم أكوي أبو الحسن الأخفش الأصغر أخفش كرمي شكما رسول سأري أكد لشابير باين شكرة تقيد رسول وان كنا شكما وان تلميذ المبرد وثعلب طالبين شكما مبرد وثعلب وكان الأخفش قدريا يدين بآراء المعتزلة wani mutumin ba kaddare ne yana musun kaddara kuma yana addini irin na mu'tazilawa kama hazika ilmal kalami wa bari'a fil jadali ya iya ilmul kalami sosai kuma ya goge wajen musu na addini na sha'abil basarati wa talaqqa ma'a sibawihi anil khalil taso sa a garin basara kuma ya koyi karatu shi da siboyi a wajen khalil sun akhadha an siboyi sannan kuma ya zauna gaban siboyi ya ƙara koya wa huwa an ha talamizi ya fi duk sauran ɗaliban siboyi ƙwarewa a ilimin nahu wa ilaihi ya'udu al-fadlu fi istibqa'i kitabi siboyi shine yayi aikin tabbatar da wanzuwar littafin siboyi wa nashrihi da yaɗa shi ma annahu kana baninan bil kitabi duk da yake yana rowa yana koye littafin bai ba da shi yadda ya kamata hatta kana la yuqri'uhu ahadan illa bi ajrin bai koya wa kowa sai ka biya ya koyi da littafin ba zai baka kofa ba sai ka biya kuɗin kwafewa in kana so ya biya maka karatun sai ka biya kuɗin biyawa yadda dai ka san makarantar kuɗi wa yadhharu min tawjihatihi wa ara'ihi tafsiriyya annahu min al-mu'tazila kamar da aka ambata in ka ga maganganun shi da yadda yake fassara wasu kalmomi akwai alama aqida mu'tazila faqad kana yuwajjihu katira min ma'ani al-ayati allati tukhalifu aqidatihi aqidatahu ila ma yutabi'uha yakan murde maganganu ayoyin al-qur'ani dan su dace da irin aqidar shi ta mu'tazila Allah shi kyauta ويذكر المؤرخون أنه كان له مع الكسائي شأن بعد حادثة الزنبورية ما لما تاريه سنة بعد labarin cewa bayan hadisa ta zamburiya da shi da da shi da kisa'i sun samu wata wata takun saka domin kisa'i shine kaman wanda ya kura malamin su kenan ko a bisa abinda kisa take bada labari to sai ya kullaci abin yana so ya rama wa yaqussul qissata bi nafsihi fa yaqul gashi yana bada labarin kissar da kanshi kama zakara has-safadi kamar yadda safari ya faɗa a cikin alwaki bil wafayat shi wannan akhfash yake cewa warattu warattu bagadada fara'aitu nazo garin bagadada sai naga masjidal kisa'i naje masallacin kisa'i fa sallaitu khalfahu ghadata ne sallah asuba a bayan shi kisa'i din falamman sarafa min salatihi da ya sallame sallah waqa'ada baina waqa'ada wa baina yadayhi al-farra wal ahmar malamai din nan ɗaliban shi su farra'u da al'ahmar da ibnu sa'adan wato muhammad ibnu sa'adan abbarir kenan wanda sai ka ta 231 wani babban malamin nahawu ne daga cikin malaman nahawu da kuma da kuma qira'a sun zauna gaban shi sallamtu sai nayi sallama wa sa'altuhu an mi'ati mas'ala na mai tambaya ta kai guda ɗari fa ajaba bi jawabatin yayi ta bada amsoshi wa khatta'atuhu fi jami'iha sun ya faɗa ce ba haka bane fa arada ashabuhu alwusuba alayya waɗannan ɗalibai suka kokarin su tashi ma su daka ni kawai fa mana'ahum sai ce a ku bashi walam yaqta'ani ma ra'aituhu alaihi ma kuntu fihi abinda na gani na zafin kansu da kokarin zasu buge ni wannan bai hana ni daga na cigaba da faɗa abin daga dama ba na cigaba da mishi tsageranci da tsagalgalewa falamma faragtu qalali da na gama sai ya ce mini billahi amma anta sa'id ibn mas'ada yace ka ga mun gaskiya tsakaninka da Allah ko dai kai ne wani qultu na'am nace kwarai ni ne faƙama ilayya wa anaqani sai miki sai rungume ni wa ajlasani ila jambi yace zo ka zauna anan sun maƙala sannan yace li auladun uhibbu an yata'addabu bika ina da ƴaƴa ina so ka zama malamin su ka koya musu karatu wa yatakharraju alayka ina so kai graduating din su wa takuna ma'i ghaira mufariqin li kuma ina so ka zauna anan ba za ka dinga barin nan ba ya mishi wayo kenan ko tunda ya fi shi kuɗi fa ajabtuhu ilayhi sai ya amsa kawai ya fasa masifar da yazo yi shikenan aka san mai albashi aka bashi yaran ya ci gaba da koya musu karatu wa aka rastata'a alkisa'i bi daha'ihi an yaktasiba mawaddat al-akhfash haka yi amfani da dabara ne kun ci gaba da gaba ya mai da shi yaron shi hatta qara alayhi kitabun siboyi sirran ai lallaba shi ya koya mai littafin siboyi nan da yake boye da shi a hankali kwanci gaba ba ta da wani amfani gara mutum ya zama mutumin ka da ya zama abokin gaba ka sai ya fi maka amfani shikenan ya lallaba shi ya mai da shi yaron gidan shi ya bashi karantawa islamiyya a gidan shi kuma shikenan suka zama abin nan aka masa da wata tsohuwar gaba al-asma'i an haifi asma'i shekara ta ɗari da ashirin da biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanayar shekara ta ɗari biyu da goma sha shida اسمه عبد الملك ابن قريب ابن عبد الملك ابن علي ابن أسمع البصري إمام زمانه في اللغة وأسد النهو والغريب والأخبار والملح wannan babban malami mai suna abdulmalik ibn quraib ibn abdulmalik ibn ali ibn asma ibn muzahhar dangantaka sana tikewa zuwa ga adnan balarabe ne samfarira ana ganin shi a matsayin limami na zamaninsa game da ilimin nahu da ilimin lugal arabiya zaki ne shi a nahu da sanin garibul qur'an da garibul luga da sanin labarai da abubuwan ban nishadi rawa an abi amr ibn al-ala wa qurra ibn khalid as-sadusi wa sulaiman ibn tarakhan at-tamimi wa shu'bat ibn al-hajjaj wa hammad ibn salama duk waɗannan malaman shi da suka mai hadisi ya iya ilimin hadisi sosai amma kuma sai bai bada muhimmanci wajen riwaya hadisi ba duk da haka yana da hadisi a cikin sunan abu dawud da sunan da sunan ta tirmidhi biyun nan yes abu dawud da tirmidhi sun hadisin shi kuma abu dawud ya wasa shi ya ce saduqun ne warawa anhu abu ubaid alqasim ibnu sallam akwai gagarumin malamin nan abu ubaid alqasim ibnu sallam wanda wanda abin nan ibnu rawiya yake cewa Allah yana son gaskiya da adalci Allahu yuhibbul sidqa wal wal adl Abu Ubaidin a'lamu minni wa min Ahmad ibn Hanbal ce wannan malamin yafi mai ilimi yafi Ahmad dan Hanbali yafi da ilimi kuma da malami ne a ƙauye yake a can wani ƙauye yake can nesa da da, da, da maraya sai da wani sarki wata rana ya je garin dare ya mushi yana kan hanya ya kwana a garin sai ce to yana neman mushi wanda za su yi fira amma ta ilimi sai aka ce akwai wani malamin islamiyya a garin nan yana da yara yan makaranta allo bari a kira maka shi da a kira shi ya zo ya ji sun kusa kwana suna labari ya ji irin tsabaragen ilimin da abu ubaidin ke da sai ce kai amma wannan asara ne ya ce yana ƙauye ai ya baku tauka mana labarin shi ba sai ce to ka shirya idan na dawo zan tafi da kai bagada za birni ba za ka zauna a nan ci ta ka tafi da shi mu ne ce an tafi da shi yanzu gun yaƙi aje kuma tsautsayi sa kashe shi wannan ba shahada ya kamata yi ba mun gane sai bar shi a nan garin da ya dawo ya ce to kafin dawo ina so ka rubuta mini waɗannan maganganun da kai musamman akan fasara alkur'ani shine ya garibul hadith a garibul qur'an din shi wannan littafin nashi wanda yake ɗaya daga cikin muhimman littafai a cikin gari da ya zo ya wuce da shi ya dawo da shi birni da ya dawo birni sai da ya kera kowa ilimi abu ubaidin kenan alqasim ibnu sallam babban malami da ya dan ma'in da abu hatimin sijistani da abul fadli arrayashi duka waɗannan ɗaliban shi ne wa khala'iqu la yuhsauna kasaratan halittun da ba za a iya kididdige yawansu ba ma annahu kana qalilan riwayati lil musanadat al musanadat yana da karancin riwayan hadisai da isnadojin su wa kana dhahibin wa zaka'il wa lutfin wa lutfi ibaratin yana da hadda da basira da kyakkyawar magana fasada da haka ya zama babba ya zama jagora wa kana kana kathirat titwaf fil bawadi ya kasance yana da yawan yawace yawace cikin ƙauyuka ya katabisu ulumaha yana jiyo ilimin mutanen ƙauye wa ya talaka akhbaraha ya jiyo labaran su faka taba shay Allah yuhsa anil arabi ya rubuta abinda ba za a kidirge ba daga larabawa an tambaye shi aka ce kaifa hafista wa nasu ya akai ka haddace abu da yawa da mutane suka manta yace yace darastu wa taraku ni na ci gaba da karatu ne su kuma suka gamsu da abin da ke wajen su akwai wata kissa tsakankanin shi da al-fadl ibn rabi yana da abokin shi da suke yawo ko ina wanda kuma sukan samu matsala wajen fahimta karatu taron suna suna da abin nan tare da shi suka je wata rana fadar rabi al-fadl ibn rabi al-barmaki kenan ɗaya daga cikin wazirai al-fadl ibn rabi afwan ba al-barmaki ba sai shi wannan ya da kitabul khayli juz'i daya shi abu ubaidin shi kuma ɗayan yana da kitabul kitabul khayli juz'i biyar da magana ne akan sunayen da larabawa suke baiwa doki kala kaza ga sunan shi kala kaza ga sunan shi ana yi ana kawo waƙoƙin larabawa da suke bayyana irin wannan da kuma a jikin doki kuma kowace gaba yaya ne sunanta a gun larabawa kuma zai kawo maka baitocin larabawa da suka tabbatar da haka sai shi arrabe fadl ibn rabi ya ce aje a shigo da doki cikin fada da aka shigo da doki cikin fada ya ce ku rubuta mana littafin mun rasa gane kansu abinda nake so yanzu ga doki na kowa ya nuna mana sunan da ya faɗa na wuri kaza ya nuna mana shi a jikin dokin kawai a yi gwari-gwari kenan ko ba wai ku ce nan sunan shi katara nan sunan shi kaza a cikin takarda ga doki nuna mana abin a jikin shi sai shi ɗayan ya ce to ni dai littafin na rubuta dama abin da na ji na gun laraba kuma ni ba likitan dabbobi ba ne ana lasu da bai tsari shi za ya cika nashi kenan amma ya kasa nunawa sai shi abu ubaidin ya ce a ni ko zan iya nunawa ya dinga dafa doki tun daga goshi har kafa ya ce nan sunan shi kaza wane ya ce kaza a waka nan sunan shi kaza wane ya ce kaza a waka ka sha ka ce ke kada dokin nan ban maka shi da suka gaji da ji to in yana so ya bawan ta haushi zai je gidan shi sai ya hau dokin wato irin motar da na cike na a gaban ka sai sai ya hauta sai sai ya ji wa kana yahtafu bi nawadirihi yahtafu bi nawadirihi al-khulafa sarakuna sun kasance suna samun tufa suna samun tsaraba ta an sun zauna a waje su yi nishaɗi da irin labaransa fa yukafa'u alaiha bil aqaya alwafira sai su dusa bashi kuɗaɗe akhbaruhu kathiratun jiddan labaran shi suna da yawa kwarai wa kana rashidu yusammihi bi shaytani sha'r rashid haruna rashid yana ce mishi shaytanin waka yake ce mishi wa kana yattaki an yufassira haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallama duk wannan ilimin nashi yana jin tsoron fassara hadisi da ra'ayin shi kamar yadda ki an yi fasir alquran kamar da kuma yake tsoron faɗar ra'ayin shi game da alquran an tabbe shi game da waɗannan abubuwan sai dai ruwaito muka cewa to wane ya fassara wuri kaza da kalma kaza baya magana da sun da abin da ya fahimta na shi wa kana la yufti illa fi ma ajma'a ulama'ul lughati alayhi bai ba da fatawa sai abin da ya san cewa malamai sun haɗu a kan shi wa haka nam sai yake cewa wai kifu amma yanfariduna anhu amma kuma yakan tsaya yakan dakata ya ki magana idan ya zama magana ce ta mutum daya wala yujizu illa afsahal lugati baya ijaza shine yace kaza ya halasta a fare shi kaza da aka faɗa daidai ne to sai lugha mafi fasaha wa kana bakhilan ya daga cikin malamai marowata shi wannan siffa ce ba wai abin yabo bane ko mun gane makwabta sun kasance suka jiyo hayaniya a gidan sai a ce to yanzu haka an cinye mishi gurasa shin zai goyi ta faɗa in ya aji abinci ya dawo tara yara sun cinye ko kuma khadam ɗin gidan shi inda aka jiyo ihun shi yana masifa ce akhadhu akhadhu kisrata khubzihi inda aka wani ya ɗauki gurasa shi ne ba a san shi da da halin kyauta ko ko ko karamci ba Allah shi kyauta gashi ya tara kuɗi kuma mun gane to sai dai a kwashi ilimin kawai a ban mishi rowarsa mutane ne baka rasa kowa da irin nakasa shi wani zaka ji masifa ce nashi wani rowa wani nunkufarci wani sakaci kowa akwai abin da yake da matsala baka rasa shi ko dan adam baka rasa shi da wannan sawa'un malami ne shi ko mahaifi ne ko aboki ne ko mata ce ko miji ne ko limami ne ko shugaba ne ko mabiyi ne sai ka same shi da wani abu da ya zama shi hali ne wanda shi ya sani mutane ma kuma sun sani matsala ne haka za a kura zauna da shi ba yadda ka iya ba ka iya irin wannan halin inda ka ga ana labarin shi to ka san abu ne da kowa ya sani duk da wannan darajar tashi da komai kuma ta sa ya canza ba to inda muke samun matsala mu mutane sai muna tsammanin perfection daga malamai da shugabanni da sauran waɗanda muke koyi da su muna so mu gan su perfect duk abin da suke zama daidai da mun ga sun yi wani abu wanda ba daidai ba sai mu kasa ba su uzuri mu kasa fahimtar cewa fa ƴan adam ne su sai mu musu inkari mai tsanani cewa dan me za su yi kaza to sai ka ita cewa dan adam dan adam kuma yanzu mutum kafin ya zama malami sai da ya zama mutum a mutum aka haife shi sannan daga baya zama malami ko to yana sunan mutum din nan kafin ya zama malami yana da wasu halaye to ya kamata in ya zama malami ya kamata idealistically malantar ta canza wannan halayen amma kuma ba kowa ke iya cin wannan riban ba sai ga mutum alaramma ne masani ne sai ga yana da mugun taurin bashi mutane sa tsoron bashi bashi ba akwai haka ba ko ga mutum malami ne ya kai malami amma yana da shege gulma za ga ya iya cin mutuncin mutane da cin namansu wani kuma kaga saurin fushi wani kuma in ka je kaje da yake mu'amala da iyalan shi a gida sai ka kaman jahili in ka je da matar shi da yayin shi suke kuka da shi akan rowa abin hannu da san kai sai ya siyo kaza ya cinye shi kadai ya shi da masu shi suna gani wallahi akwai wannan malama mu duk malamai mata suna mana yawan tambayoyi mai ta ba su hakuri mu ce ku faɗa ku kyale su wallahi duk malami in ba in ba ta ba ta malami ta tambaye ka wani abun wani ma malamin ka san shi babba ne sai ka ce mata to kirfa mai asiri wannan ba daidai bane tunda wasu na kan ce musu ce to ni da kuke tambaya ma ina da wannan matsalar ni kaina na taba ga ta ce to wannan abin da yake tambaya kai ni ma na da wannan matsala hakuri yake da ni saboda ɗabi'a ce to in shi sa akwai muhimmancin ko mu ustazai mu karanta wani abu a cikin sociology da psychology wallahi dan in ka fahimci cewa dan adam ga nature da Allah yi shi to za ka yi sauƙin wannan shock ɗin ka gai wani abu yanzu kamar yaro ne tunda kowa ya san yaro zai iya yin fitsari ko bayan gari a da ya ga dama a jikin wandon shi ko da wando ko babu in yayi ba ma jin nauyin abu ba ma ganin shi a matsayin wani mummunan abu saboda an san a ɗabi'ance yaro na iya yin haka mun da ya rayu da yaro ya san haka to haka duk sauran mutane in ka san ɗabi'an mutane ne suna yin wasu abubuwa waɗanda abin Allah wadai ne abin da ba a so irin shi a ga yayi irin wannan amma kuma zai yi din fa to sai ka hakura kowa in ka san halin shi sai ka ba da shi lafiya ce wani idan mu muna tsammanin ya saurin fushi sai mu hakura da shi malamin mu ne in muka zo kan kan kan me sunan shi a amma shi a cikin a cikin a cikin sharhu asabarin zaka ji labarin shi a amma shi gashi malami iyakan malami ga ilimi ɗalibai kuma sun jarabtu da son karatun shi kuma ga nun kufarci halin shi bai da kyau ya musu rowa hadisi ya laushi mutum ya zage shi ya aje kare a gida da yanayin waɗannan fa ka tambaye shi hadisi sai baka hadisan haka nan ba isnadi haka ce ina isnadi sai kulla maka naushi a baki ya ce haza huwa isnad ce dan ubanka ga isnadin nan kamar haka ne ce maka kuma gani sannan ya aje kariya a gida saboda da kun yi sallama kawai ta ruga da gudu ta tafi gan maka riga dole ka gudu duk da haka ɗalibai kuma sun jarabtu da san karatun shi sai su tabban shi ta takura mishi in suka rasa ira sai da zai sai zauna sai ya ba su zaka ji labaran akwai su irin wannan haka shu'uba shu'uba shi ma ga ilimi amma yana da zafin hali yanzu zai iya zazzagin ka ko ya falla maka mari ma in ka mishi ba daidai ba to amma ya to mu yanzu ka duba gani fa yanzu mu fa ba babu malami mai irin wannan yanzu malami ba bai sai irin wannan halin a gaban mutane ba an wuce zamanin malama allo su ne masu yin dukan nan su dake ka kuma a gida a ce maka injini ya zuba ba za ka ba za ka cuta ba yanzu a ce akwai wani malamin hadisi wanda a majalisin sa zai dalla maka mari kana jin za a saura a makarantar ko mun girman ilimin sa duk wanda ya zai a bashi waje ce mu zai wa rashin mutunci dan renin hankali haka za a ce wallahi mutane sai sun gwamnati zuwa da jahilcin su akan su koyi ilimin wannan malamin to malami ma ya zo ya dan yi latti ma ana ta korafi ana ana ana ana ana abun nan ana ana abun nan a gefe ana sai ta Allah ya shi malam kullun latti dan Allah jibo irin yadda yake wannan abu yanzu wannan ya dace ba za a bashi uzuri ba akwai wani malami da na sani a Kano wanda in ya in in in ma ba zai zo makaranta ba baya faɗa wa mutane shi ba zai faɗa ba shi su zauna har sai har sai lokacin ya ƙare ya san ba ba zai zo ba amma kuma ba zai ba da sanarwa cewa yau ba na nan ba shi saboda ai zama a majalisi ma zama a majalisi ma wato shi kanshi ai lada ne ko ka kuma haka ne amma ɗalibai sun kasa fahimtar wannan ƙarshe duwatsu ya suka suka daina zuwa kuma malami ne ya kai malami mana in baya nan ko yana da wani uzuri mai kuma a zo a zauna tsakanin magariba da isha ko ya riƙe littafin shi ta nazari wanda zai bacci yayi wanda zai ta taba waya shi ya taba har dai ai ishan a tashi to su sun fi so kawai tun sati a gaya musu cewa next week babu karatu kowa ya gyara shedul din shi ko to dai musu haka daya biyu uku kawai ce kawai ce ka wannan malamai is not serious kuma wallahi wata tarbiyya ce kokarin koya musu hakuri da jira din ba mun ji karatu sono ma jin karatu akan ibnu ibnu abbas da ke zuwa ya jira har rana ta buge shi har ya kwanta kura ta shiga cikin kunnensa yana kwanta ko ba gidan malami kuma sharifi ne jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wancan malamin mai kira annan shuba da ya zo kofa gidan ma malik habulala aka mishi ga sanan iri daban-daban irin wannan labaran na haƙurin da malamai suka yi akan neman ilimi ko muna yin shi ba akan boko ba za ka yi zuwa kai lecture lecture kai lecture lecture malami ya ce ka shigo kuma ka tsaya a wando kai ta leƙe har awa biyu kana jin tsoron ka tafi in ya fito kuma ka sake bin shi office ka ba shi haƙuri saboda na duniya ne amma yanzu za ka je wani ajin karatu ko tafsirin qur'ani ake ko hadisi malami ya ce ka shigo tafiya ka kawai za ka yi lokacin da mala albani namu Allah gafata mishi ya dinga mana wannan tarbiyyar ba mutane aka suka dinga buga mashinan suna guduwa ba idan mutane suka yi latti aka ce ka a shigo wasu wanda da gaske suke sai su tsaya saura kuma ya ga to ni da barin tafi kasuwa kawai sai buga mashin din shi tafi wani lokaci kuma bayan mintuna a ce a shigo haka dai malam dole ya hakura da mu dai dole dai inda yan Najeriya na mu ya haka iya da mu aka sa doka a ballati muka kidinawa mu taho da gudu a zo an rufe malam da ya ga to shi ma yana cutuwa tunda dai karatun da yana so a koya yayin iya shine kawai hakuri kyale bu Allah ya gafarta mai wallahi to haka yanzu dalibai suke jama'a shi yasa ko albarka ilimi ta karanci albarka ilimi ta karanci saboda kamar yadda abin nan maman mahaifiyar maliku take gaya mishi tunda zai je makaranta take cewa ta tura shi gurin rabi'a cewa je ka koyi ladabin shi kafin ka koyi ilimin shi to mu yanzu babu wani maganar ladabi ilimin kawai mutane suke so ilimin ma kuma galibi suna so ne dan ko dai su jayayya da malamai ko su raina jahilai ko kuma su nemi shuhura shuhuran ma yanzu ba wai neman ta ake ba siyanta ma ake da kuɗi malamai sun zama inda ka san celebrities jama'a suna da fans suna da mabiya suna da kowa kokarin shi a ce instagram account din shi ya kai ya kai wani mataki na musamman wanda za a ce yana da followership wani irin bala'i ne wannan jama'a wala ce kaga abun cakuɗewar da da ta yi ta yawa sai dai Allah ya tsare kawai saboda kuma kowa yana da damar ya kai kanshi inda ya ga damar kaiwa ba sai inda Allah ya kai shi ba Allah shi kyauta to shine irin waɗannan halayen rowa ko ninkufarci ko rashin haƙuri ko wani hali dai mummuna da wani malami yake da shi kamar idan babanka ya da wannan mummuna halin haka za ka haƙura da shi ba ka so ma ka ji ana labarin ko a cikin abokanka inda a ce misali Allah zai ce ka da uba misali wanda aka kama shi da kwartanci Allah shi kyauta ko an san yana shan giya ya zo anguwa yana marisa ko an san shi dan karta ne ko dan ludo ko yana sana'ar daudanci akwai wanda Allah zai jarabce shi a ce mahaifin shi da irin wannan abu ko wani abu makamancin haka ba zai so a faɗa ba ko zai zai haƙura da baban shi na haka ya ta mai addu'a to haka shi ma malami in kana da malami da yake da wani hali mara kyau sai ka haƙura kai ta mai addu'a Allah ya shirye shi in mai shiriwa ne ba mai shiriwa ne ka haƙura ka ci moriya abin da za ka ci moriya ka bar mishi mummunan halin shi kar ka koyi wannan mummunan halin a wurin shi وهكا السفدي في الوافي بالوفاة أنه تظاهر تناظر هو وسيبويه يوم فقال يونس بن حبيب الحق مع سيبويه وهذا يغلبه بلسانه وترانا سنجي تتونا دا da da sibawai sai Yunus ibn Abi yake cewa kun ga sibawai ya fi shi gaskiya amma wannan ya fi shi baki ya fi shi baki dan haka zai galabaice shi da bakinsa yana da baki sosai وللأسمعي عدة مصنفات منها كتاب خلق الإنسان وكتاب الأجناس وكتاب الأنواع وكتاب الصفات وكتاب المسير وال- والقباه آه، ميسر والقباه وكتاب خلق الفرس هنا عندما يمكن شرع أزو وكتاب خلق الإبل وكتاب الشاء وكتاب زيت العرب وكتاب البناء النبات وغير ذلك وقد فقد أكثرها mafiyar littafan sun bace sai dai suna ba a samu aka gansu ba ta yi suna cikin wasu khaza'in a can gefe wallahu ta'ala alam za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah